الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata da'iman wa abadan ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan safiya safiyar sha hudu ne ko? na ga watan safar a ko sha uku sha uku ga watan safar a shekara ta 1436 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine a shida haka? na shida ga watan goma sha biyu a shekara ta 2014 a lissafin miladiya kamar yadda 'yan uwa suka sani mun saba wannan karatu da ran litinin kuma saboda wata maslahar mun dawo da shi yadda yake da kafin ame da shi litinin din wato asabar bayan sallar asubahi a wannan masallaci na juma'a a zarenawa don haka daga wannan rana insha Allah darasin ya koma asabar dinsa wannan kuma shine darasin mu na 89 daidai insha Allah haka ne a cikin wannan littafi na al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda ya rubuta shi kamar da sunan yake domin bayanin bambanci tsakanin waliyan Allah mai rahama da kuma waliyan shaitan to wannan darasi kamar da makon da ya gabata muka fara tattaunawa a kai malibin taimiyya yana kan bayani ne akan cewa lamura da suka shafi aljanu da sukan kusanci dan adam su ja masa matsala ko su lalata masa tunani ko su shiga jikinsa saboda ko kauna ko kuma idan an yi wani abu na sihiri an aiko su yakan faru ne ga mutanen da suke nisa da Allah subhanahu wa ta'ala amma mutanen da suke da'a ga Allah to Allah subhanahu wa ta'ala yana kare su kuma wannan abu baya musu tasiri haka duk mutumin da yake son ya tsira daga tasirin shaidanu aljanu to ya dawwami da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala a komai nasa ya zama abinda Allah yake so shi yake aikatawa kuma yana nisantar abin da Allah subhanahu ta'ala baya so to shine ya kawo mana cewa idan mun lura aljanun nan sukan shiga cikin harkar waɗanda suke hulɗa da kaburukan mutanen kirki ko suna zuwa suna roƙon mutanen ko kuma su roƙi Allah dan albarkar waɗannan mutane ko dan darajar su ko dan zatin su ko kuma su maida kaburukan waɗannan mutane wurin addu'a waɗannan abubuwa uku ya kawo mana su ko to shine sai kuma ci gaba da kawo mana wasu hadisai da suke da alaka da wannan mawdu'i zamu tashi inda yake cewa wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihi anil mushrikin haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin littafinsa yana magana akan mushrikai min qaumi nuhin alaihi salam na zamanin annabi nuhu alaihi salam yana cewa wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qalu suna cewa la tadharunna alihatakum kada ku bar waɗannan alloli da kuke bautawa wato abubuwan bautar da kuke bauta waɗannan gumaka wa la tadharunna waddan kada kuma ku bar wadd da suwa'an da yaghutha da ya'uqa da nasra duk waɗannan sunan gumaka ne a zahiri amma a asali sunan mutanen kirki ne aka ɗora waɗannan gumaka aka ba su wannan dai duk kun san asalinsa to wannan asalin ne yau zai sake kawo mana ya bayyana mana asalin waɗannan sunaye yace kamar qala ibn abbas abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala an wa ghayru anhuma wa ghayruhu da kuma wani wanda ba abdullahi dan abbas din ba minas salaf daga magabata sun ce ha'ula'i qaumun kanu salihin min qaumi nuhin waɗannan mutane da kuka ji da waddun da kuma suwa'un da yaghuthu da ya'uqu da nasru waɗannan mutane guda biyar sunan mutane ne salihai a zamanin annabi nuhu a cikin mutanen annabi nuhu suke falamma matu yayin da suka mutu akafu ala quburihim sai suka koma kaburukansu thumma sawwaru tamathilahum sannan sai suka suranta mutum mutuminsu fa'abaduhum sai suka fara bauta musu wannan dai akwai bayanin da mun sha yin sa yadda shedan ya zo musu yace kaza yace kaza wannan ya faɗi a dunkule yadda abin ya kasance ne yawa fa kana hadha mabda'a ibadati al-awthan don haka tun daga wannan lokaci aka fara bautawa gunki kafin wannan lokaci ba wanda ya taba bautawa gunki ba wanda ya taba bautawa wani abu ma wanda ba Allah ba ba a same shi ba domin ya tabbata kamar yadda Abdullahi ibn ibn Abbas din da ya ruwaito ko kuma ce al-Imam al-Bukhari rawaito daga Ibn Abbas cewa akwai karni ɗaiɗaiɗai har goma tsakanin annabi Adam da annabi Nuh karni goma mun san dai karni tsare ku tsare ku jerin jama'a jama'a generation generation guda goma shine ma'anan karni ko ka ce shekara ɗari ɗari guda goma kaga shekara dubu kenan ka ɗauke shi a lissafin shekara ƙarnin nan guda goma shekara dubu ba a taɓa bauta wani wanda ba Allah ba ba a taɓa yin shirka ba tun daga zamanin annabi adam har zuwa zamanin annabi nuhu inda aka fara bauta wani abu wanda ba Allah ba shine zamanin annabi nuhu ne lokacin da waɗannan mutane da muka ji sunayensu da waddu da suwa'u da yaghufu da ya'uqu da nasru yayin da suka mutu su kuma salihan mutane ne mutanen kirki suna bautawa Allah suna kuma ilmantar da mutane addinin musulunci wannan addinin dai na la ilaha illallah to suna koyawa mutane yayin da suka mutu sai shedan ya zo ya baiwa mutanen nasu daliban nasu shawara kun ga fa idan waɗannan tunda mutanen nan suka mutu to za ku manta da su gaba daya ku yi mutum mutumi nasu sai ku aje a inda suke suka saba karantarwa sai ku rika ganin su kuna tunawa shikenan sai suka je suka yi mutum mutumi aka zana wannan aka sassako da itatuwa wannan hoton aka yi irin na fuskarwa ne da jikin wani wannan ma haka wannan ma haka kowanne aka je wani wuri aka aje shi suka fara roƙon Allah da albarkar waɗannan su ce ya Allah dan albarkar waɗannan kai mana kaza a hankali a hankali shaidan kuma ya ci gaba da ziga su har suka koma sai suna roƙon su su da su sai cewa ya wane kai mun kaza ya wane kai mun kaza to wannan shine asalin shirkar da ta faru a tarihin dan adam baki daya kafin wannan lokacin ba a taba bautawa wani wanda ba Allah ba to shine dai abin da ke faɗi sai ce fana hannabiyu sallallahu alaihi wasallama an ittikhadil quburi masajida da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana riƙar kaburka su zama masallatai don me li yasudda baba shirki don ya toshe ƙofar shirka domin in aka bar mutane suka rika ɗaukar kabarin wani mutumin kirki ko wani waliyi da ya mutu ko annabi a ɗauke shi a matsayin masallaci a gina masallaci akan a ce don albarkar kabarin bari a rika sallah a gurin to wannan kofa ce da za ta kai su ga shirka kamar yadda yake kofa ce da ta kai waɗancan mutane shirka tunda dai ɗan adam ɗin ɗan adam ɗin ne dai ba wani bane daban to sai ce kama na ha anis salati waqta tulu'i shamsi kamar yadda ya hana yin sallah a lokacin hudowar rana wa waqta ghurubiha da lokacin faduwarta li'anna al-mushrikin don me ya hana wannan kun ga yana cikin lokuta da aka hana mu yin nafila an hana kai nafila lokacin da rana take fitowa lokacin fitowar tata haka nan lokacin da take faduwa to kowa dakatar da nafila don me sai ce li annal mushrikina yasjuduna lishamsi hina idhin domin ko mushrikai masu bautawa rana a lokacin fitowar ranar suke wa rana sujada mushrikai masu bautawa rana a lokacin faduwar rana suke yi mata sujada to a ganka da kai da masu bautawa rana kun yi sujada lokaci guda sai a zaci cewa kai ma dan ranar kake yi mun fahimci wannan to annabi sallallahu alaihi kuwa yana toshe wani abu ko da ya halatta to a mai da shi bai halatta ba domin kada ya kama da abin da bai halatta ba mun fahimci wannan wannan shi ake ce ma saddu zari'a zari'a shine kofa kafa da za ta kai ga a aikata wani abu to idan aka hango abu kaza in an bar shi mutane za su auka wani abu sai a ce to a toshe wannan a haramta mun fahimci abin shine babu saddu zari'a to tun daga nan amma mu yanzu wannan ba istihadin malamai ne yasa wannan sallah nafila lokacin fitowar rana da lokacin faduwarta ya zama haramun ba ba istihadi bane amma nassi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya hana ko ya gaya mana hikimar ko bai gaya mana ba haramun ne ai mun gane wannan yau don haka haram haramtawar manzon Allah sai sallallahu alaihi wasallama ake ake da ta amma nan yana bayanin hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama din ya hana shine saboda mushrikai suna yin sujada ga rana a wannan lokaci sai ce fatakunu fi salati hina idin mushabiha fatakunu haka ne ko na fatakunu fi salati hina idin sai zama a sallar da mutum zai a wannan lokaci akwai mushabahatun li salatil mushrikin yayi kama da sallar mushrikai masu bautawa gumaka fasadda hadha baba don haka sai ya rufe wannan kofa ya toshe ta wa shaytanu shi ko shaydan yudillu bani adama yana batar da dan adam bi hasabi qudratihi gurgudan ikonsa faman abada shamsa wal qamara wal kawakiba duk wanda ke bautawa rana da wata da taurari wada'aha kuma yake roƙon waɗannan abubuwan guda uku kama yaf'alu ahlu da'watil kawakibi kamar da yadda masu bautawa taurarin sama sawa'un su ranan ne su wata din da kuma sauran taurari da kuma sauran halittun sama dai dan in an ce alkaukab ana nufin duk halittun sama din nan har su ranan din da wata da taurarin duk sun shiga ciki um, ya ce kama ya fa'alu ahalu da awatil kawakibi kamar yadda waɗancan masu bautawa halittun sama ɗin suke aikatawa ya ce fa'innahu yanzilu alaihi shaitanun yu buhu. idan mutum ya roƙi rana ko ya roƙi wata ko ya roƙi wani tauraro amma ko wata tauraro ya zahara idan mutum ya ya zahara ya roƙe ta wani abu sai wani shaidan ko aljani sai ya sakko shi mutumin zai ga shaidan din kamar ya sakko yukhatibuhu yana masa magana wa yuhaddithuhu bi ba'd al-umuri ya bashi labarin wasu abubuwa wasu abubuwa na gaibi da bai sani ba sai ce ai da zuma an yi kaza a wuri kaza kuma gobe za a yi kaza za a yi kaza wa yusammuna zalika ruhaniyatal kawakibi su masu bautar gumakan suna kiran waɗannan abubuwan da suke saukowa ko aljanin da zai musu magana suna kiransa ai shi ne rauhanin wannan kaukabin suna ce kowane da rana da wata da taurari kowanne yana da rauhani ai kuna ji dai wannan ba sai an fassara muku da wani yaran ba haka ba haushe yake cewa rauhaninsa ma'ana kamar wani aljaninsa na musamman ko wani ruhinsa spirit ɗinsa ko wani abu dai makamancin wannan wanda yake fitowa yake magana a madadin wannan abu to sai su ce wannan shine rauhaninsa wa huwa shaytanun ba wani rauhani kuwa aljani ne wa shaytanu shi ko shaydan wa in a'ana al-insana ala ba'd maqasidihi koda ya taimakawa dan adam a wasu manufofi nasa fa innahu yadurruhu to yana fa cutar da shi adhafa ma yanfa'uhu ninkin ba ninkin amfanin da yake masa koda ya maka amfani ta wani wuri to zai cutar da kai cutarwa ninkin ba ninkin irin amfanin da ka samu in ya amfane ka sau ɗaya to zai cutar da kai sau ɗari shi ne ma'ana ya ce wa aƙibatu man ata'ahu kuma aƙibar sakamakon duk wanda yi wa shaidan ɗa'a to ila sharrin tana koma ne zuwa ga sharri illa an ya tuba illa an ya tuba Allahu alaihi sai idan Allah ya karɓi tubansa ya yafe masa shi mutumin ya tuba ya koma ga Allah وكذلك عباد الأصنام هكذا ما سبوتر قماكا دم سبوتر قنكي تخاطبهم الشياطين ذاكو قا شيطانو سنة مسو مغانا شيطان ني zai zo da surar wannan mutumin da kake roƙo a kabari sai ka ganshi har mutum ya ce Allah aini shehuwa ne da aka je kabarinsa aka roƙe shi da kansa ya fito kuma ya magana kuma aka ganshi to ba wani ne shedan bane ai ba wani bane shedan ne shedan ne yake surantuwa da surar wannan malamin ko waliyin har ma aga ya fito daga kabarin ko yana zaune akan kabarin ko kuma ya aikata abin da zai aikata ya muku magana har ku ji yace wa kadhalika man istaghatha bi mayyitin aw ghaibin haka nan wanda ya nemi agajin wani mamaci ko wani wanda baya nan wa kadhalika man da al mayyita haka wanda ya roki ya daga hannunsa yace ya wane mamaci fa wanda ya riga ya mutu aw da abihi ko kuma ya roki Allah dan shi dan albarkar wannan mutum shine da abihi in an ce da ahu ai mubasharatan yace ya wane kai mun kaza in an ce da abihi shine ya roƙi Allah amma kuma dan albarkar wannan din ma'anan tawassuli da shi kenan yawa au da abihi au dhanna ko kuma ya zatan anna du'a inda qabrihi afdalu minhu fil buyuti wal masajidi ko ya zaci cewa roƙon Allah a wurin kabarin wannan mutumin yafi alheri shine ma'anan afdalu yafi minhu min addu'a'i minhu din nan wannan damirin na cikin minhu yana koma zuwa ga addu'a'in ma'ana min addu'a'i fil buyuti wal masajidi kun gane larabcin yawa ma'ana mutum ya rika zaton cewa da ka je masallaci ka zauna ka daga hannu ka roki Allah ya Allah kai mun ya Allah kai mun ya Allah ka yafe mini sai mutum ya ga gwanda ka je kabarin shehuwa ne ko waliyiwa ne sai ka tsaya a can sai ka tsammanin cewa addu'ar da za ka yi wa Allah a lokacin gashi ba Allah ka roƙa idan ka roƙi Allah a wurin kabarin wani to wannan ɗin zai fi amfani to wannan duk shaidan ne ke riya wa mutane waɗannan hanyoyi guda uku ai mun fahimce su ku riƙe su sosai ko dai mutum ya roƙi shi wanda ke cikin kabarin da shi da shi ya ce ya wane kai mun kaza ko kuma ya roƙi Allah ya ce dan wane ya Allah kai mun dan wane ko kuma ya yi mai ya ɗauki cewa in ya zo ƙabarin wanan nan ya roƙi Allah to addu'a a nan tafi karɓuwa ko da bai ce ya Allah don wanan ɗin ba kun ga hanyoyi na guda uku na farko shirka ne ƙat'an mai fidda mutum daga addini da na biyu da na uku kuma bidiyo'i ne wasila ce da za su kai ga shirka mu ku bambance daga wannan zuwa yau domin je sai yake cewa wa yarwuna suna ruwaitowa shine yarwuna yau ba yarawuna bane yarwuna suna ruwaitowa su masu waɗannan irin maganganu suna ruwaito hadithan wani hadithi huwa kadhibun bittifaqi ahli al-ma'rifati hadithin ƙarya ne duk malaman ilimin addinin musulunci sun haɗu akan cewa wannan hadithin ƙarya ne ma'ana hadithin ƙarya wani ne ya kirkiro shi ya dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani malami ma ya ce masu bautar gunki ne suka kirkiro hadisin suka baiwa wasu daga cikin musulmi suka karba suke ta maimaita shi asalin abin nan wannan hadisi din kenan wa huwa hadisin wai shine za ku ji wasu kila suna faɗin wannan wai idza a'yatkumul umuru fa alaikum bi ashabil quburi wai idan abubuwa sun gagare ku sun wahal da ku kun rasa yadda za ku yi abu ya kai ya kawo ma'ana in an shiga tsanani wasu lamura sun dame ku fa alaikum bi ashabil quburi to ku je gun ashabul quburi ma abuta kabari wannan maganar ba daga bakin annabta ta fito ba bata fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba yadda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shekara 23 yana kiran mutane zuwa ga tauhidi shekara 13 a makka shekararsa goma a madina bayan annabci kenan gaba ɗaya wannan shekarun ba abin da yake kira illa ya raba mutane daga bautar gunki a koma a bautawa Allah a daina bautar wannan gumaka da aka sassaka a daina bautar bishiyoyi a daina bautar rana da wata amma a bautawa Allah shi kadai ya za a yi kuma ya ce idan bala'i ya zo a tafi kabari ai ba zai faɗi wannan ba sam sam ba magana su ta saba ba duk abin da Allah faɗa cikin alkur'ani ka karanta alkur'ani duk farkonsa har ƙarshe menene tauhidi ne kira ne zuwa ga abautawa Allah shi kaɗai to don haka wannan magana ƙarya ce yace wa inna ma hadha wudi'a min fathi babi shirki wannan hadisi an kirkiro shi ne an sa shi domin bude kofar shirka mun ko idan aka ce maka idan ka shiga bala'i mai annabi sallallahu alaihi wasallam fa iza sta'anta fasta'in biwa billah magani in kana neman taimako ka nemi taimakon Allah to ya za kuma a ce maka shi an- annabin da ya faɗi wannan magana kuma ya ce shi ne ya ce maka ka tafi kabarin wani babu maganar zuwa kabarin wani a neman addu'a duk abin da kake so ka roƙi Allah subhanahu wata'ala duk inda kake Allah na jinka Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan tauhidi yace wa yujadu li ahli al-bid'i wa ahli ash-shirki al-mutashabbihina bihim min ubbad al-asnam wan-nasara wad-dhullal min al-muslimin ahwalun 'inda al-mashahid yadhunnunaha karamatin yace wa yujadu ana samu li ahli al-bid'i masu bid'a yan bid'a kenan wa ahli ash-shirki da masu shirka almutashabbihina bihim ko wa ahli shirki almutashabbihina bihim da kuma masu shirka da suke koyi da su min ubadil asnami daga masu bautawa gumaka wan nasara da kiristoci wad dullali da batattu min almuslimin daga cikin musulmi waɗannan nau'o'i da masu bid'a da masu shirka nau'in su sawa'un karkatattun musulmi da kuma kiristoci da asalin ma masu bautar gumaka har masu bautar gunki kamar masu bautar gunki na indiya da makamancinsu da ko ina ma inda dai ake bautawa gunki duk masu bautar gunki da duk batattu na duniya to ana samun ahwalun wani yanayi na abin ban mamaki indal mashahidi a wuraren da aka binne wasu mutane in an ce mashahidi ana nufin wuraren kaburka da aka binne aka yi musu ado ana zuwa ana kai ziyara su ne mashahid jam'in mashhad mun yi magana samakon da ya gabata to a nan yana nufin wasu abubuwan mamaki sukan faru a wannan wurare din ga waɗannan mutane da suke bauta wa gumaka din ya zunnuna haka ramatin su mutanen da suke zuwa kabarin suna tsammanin cewa wannan abin da suke gani karama ce ta mai cikin wanda ke cikin kabari din kuna gane zancen wahiya min ash-shayatin alhali kuwa daga shaidanu wannan abu yake aljanu ne suke musu misl ga misali yace li mith- mithla an yad'u sarawila inda alqabri misali sai aje aje wanduna wando haka mai ta zuge sai aje aje shi akan kabari fayajidunahu qad inaqada sai su je su same shi an daure ma'ana an ma'ana an samu wandan an daura shi a jikin wani abu ko a jikin wani ko wani ya dauka ya daura kuma su ga wani ya sa shi gashi an je kawai an aje wandan ne shi kadai sai su zo su ga wandan a daure am yace au yudau indahu masru'un ko kuma a dauki wani mai farfadiya ko dai wanda aljani ya taba shi misali fa yarawna shaytanahu qad faraqahu sai su ga wani abu ya fito daga jikinsa sai su ce ai shaydan dinsa ne aljanin ne da ke jikinsa ya fito gashi nan ya kama hanya ya tafi ma'ana saboda me saboda an kai shi kabarin wane kun gane zancen yawwa Yes, eh, sai menene yace yaf'alu shaytanu hadha li yudillahu shaydan din yana aikata wannan shi aljani yana aikata wannan ne don ya batar da su wa idza qara'ta ayatal kursi hunaka bi sidqin yace idan ka karanta ayatul kursi a wannan wurin da nufin gaskiya da gaskiyar nufi kai a zuciyarka batala hada za ga wannan abun ya ɓace zai bayyana cewa ƙarya ne shaidan ɗin zai gudu domin shaidan duk inda aka karanta ayatul kursi baya nan ya tashi ya tafi sai ce fa inna tauhida ya turudu shaitan domin ko shi tauhidi yana korar shaidan daga an samu tauhidi to shaidan zai gudu domin shi shaidan abin da yake so shine a yi shirka a yi shirka a yi bid'a a yi ƙazanta shi wani abin da yake sha'awa kenan sai ce wali hada ibn taymiya yana da labaransu da yawa da yake samuwa sai ce wali hada hamala ba'dahum fil hawa'i shi yasa wata rana shedan ya dauki wani mutum daga cikin irin waɗannan rudaddin ya dauke shi a- a a saman iska yana yawo da shi shi shedan ne fa zai yawo da shi sai a ce ah gashi nan wane yana tafiya akan iska mm faƙala sai mutumin ya ce la ilaha illallah yana faɗin la ilaha illallah fasakata sai ya faɗo saboda shaidan ɗin ya sake shi ya ce wa misal an yara ahadahum ko ahaduhum an alƙabar ƙadin shakka ya ce haka nan misalin ɗaya daga cikinsu sai ga kabari ya kece ya tsage kabari fa sai ya dare ya bude qad inshaqqa wa kharaja minhu insanun wani mutum ya fito daga kabarin fa yadhunnuhu almayyita sai ya zaci cewa ai mayyitu wannan mamacin ne dake cikin kabarin shine ya fito wa huwa shaytanun alhaliku shaytan ne dan ya suranta masa wannan dan ya gani dan ya ruda shi to shine malamin yace wa hadha babun wasi'un la yattasi'u lahu hadha almawdi' wannan babi ne mai fadi wannan wurin yayi masa kadan mu tsaya a cikin wannan littafin anan zamu bayyana muku irin waɗannan abubuwan yace yayi kadan akwai maganganu da yawa da za a faɗa akan wannan amma wannan littafin da wannan wurin da nake so in bayyana muku wani abu to wannan gurin yayi kadan da zan zaya in kwalkwale wannan matsala har karshen ta to akwai fa'ida ga abin da malam Salih Ali shi kawo mana yayi wannan dogon zance ku yi hakuri mu bi shi mu dan karanta dan ya kawo yayi mana abin a yadda yake mun kuma a zamanin mu ya kawo mana wasu da wasu misalai da wasu abubuwan da za su ƙara jan hankali mu koma ƙasa a wajen sharhin malam Salih Ali Sheikh hafizahullah yace hadhihi aljumal wannan maganganu da malam ibn taymiya ya ambata awradaha shaykhul islam almuallif shaykhul islam shaykhul islam almuallif shi almuallif wato shaykhul islam ibn taymiya ya kawo waɗannan abubuwa ne wannan jumloli wannan misalai rahimahullahu ta'ala ya kawo su ne dan me li bayani halil ladhina tahsulu lahum khawariqu dan bayanin halin waɗanda wani abin mamaki kan faru a hannunsu wa anna kasirina min ahli zamanihi kuma dan ya bayyana mana cewa da yawa daga cikin mutanen zamaninsa bal innal kasirina min ahli zamanihi kai da yawa daga cikin mutanen zamaninsa la yanfakuna an an yakunu min ahli hadhihi sifat ba sa kubcewa ba sa rabuwa da zaman su cikin masu wannan siffofi din ma'ana a zamaninsa da yawa daga cikin mutane sun siffatu da wannan halin da yake magana akai domin kun san zamanin ibn jami'a zamani ne da harkar sufanci ta kai ganiyarta ta kai kimmarta mafi yawan malaman a haka wannan tafiyar ake kuma ta yaɗu wannan irin abubuwan girmama mutane masu waɗanda suka mutu a kaburukansu da girmama kaburuka da zuwa kaburukan ana roƙon masu shi ta yi yawa shi yasa rubutun ibn jami'a akan wannan abun yana da yawa shi yasa zaka ji masu zagin sa ma suna zagin sa cewa baya son waliyai saboda a zamanin sa ana tabautawa waliyan ne shi kuma abin da ya dora ma kansa ya kira mutane zuwa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su a daina bautar waliyai a bautawa Allah shi yana kishin Allah su kuma mutanen zamanin suna kishin waliyai shi yasa aka ji haushin sa kuma har zuwa yau haka yake ba yadda za a yi su so shi masu irin waɗannan abubuwa ne to sai a yi ta haƙuri eh a yi karatu za a gani abin duk da yake kira gare shi dinnan da abin da waɗanda suka karanta littafansa su ma suka zo suna kira zuwa gare shi ba wani abu bane sabo abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne ake kiran mutane a rabu da kowa a koma ga Allah ba dan kowa din ba shi da daraja ba a'a magana daraja in mai darajar ne yana da darajarsa ba wali ba waliyin da aka halatta maka ka zage shi yo ba waliyi ba ma wanda ba wali ba ma mu an hana muka zage shi ko ba haka bane zagi ba ibada bace ka zagi mutum haka kawai dan haka kowa ma an hana ka zage shi to ballantana waliyin Allah in waliyi ne na gaske Allah na san sa to Allah subhanahu wataala zai kika idan ka kyamace shi kana zagin sa amma a koma ana bauta masa ko Abubakar ne wanda shine shugaban waliyai in ka ce zaka bauta masa a zamanin sa shi kansa zai hana ka mun fahimci wannan abu yau don haka ashe girmama waliyan ba ma'anarsa a bauta musu ba kar a je kabarin su ana roƙon su wannan roƙon da za a je kabari a ce ya wani cikin kabari kaza kai mana kaza ka ba mu ruwa ka ba wa wani lafiya kai kaza wannan ita ce bautar gunki shine abin da ake faɗa ce kamata dama mutane su gane kuma abin da malamai suke bayyanawa kenan to sai ke cewa da yawa daga cikin mutane a zamanin sa ba su fita daga wannan irin sufofi ba imma an yad'ul mayyita ishe ko dai ka gansu suna bautar suna kiran suna roƙon shi mamacin da ke cikin kabari wa in ma an yi du'o bihi ma'ana in ma an yi du'o wal mayyita nan yana zance da mufaradi mutum ɗaya ne ko dai mutum kaga yana kiran yana roƙon mamaci wa in ma an yi du'o bihi ko kuma ya yi addu'a da shi ma'ana ya tawassuli da shi shine roƙi Allah amma ya ce don albarkarsa wa imma an yattakhidhu qabrahu makanan lil ibadati ko kuma su riƙi makanin kabarinsa wurin kabarinsa ya zama cewa wuri ne na ibada ana sallah a wurin ko ana makamancin wannan abu to shine sai yake cewa watturuqus sufiyatu dariqun sufaye bi'ammatin kaf din su ta'allaqat bil quburi za ga cewa sun makalkalewa harkar kabari haka ne ko ba haka ba tun wancan zamanin har zuwa yanzu haka abin yake masu bin ɗariƙun sufaye sun damu da makalkalewa kabari saboda a harkar sufanci in ka lura babban abin da fi komai muhimmanci duk da ana da'awar tazkiyatun nufusi da sauransu to za ga cewa taqdisul ashkhas shine fi sama da kowane abu ma'ana tsarkake rayukan wasu mutane ko kuma wasu mutane a ce wane shi ne kaza shi ne wali kaza yana da kaza yana da kaza yana da karamomi yanzu nan zai ma kaza har a ji tsoronsa har a je kabari ana roƙonsa bayan ya mutu wannan shi ake ce ma taqdisul ashkhas a basu wasu siffofi da suka fita daga dan adamtaka a basu tun daga tun ana basu siffar waliyai sai a gangara ka ji ana cewa ai sun fi annabi sai a gangara can sai a ce ai wani ma Allah ne wannan abun kuma har a samu masu hankalin da za su karɓi wannan magana a ce wai maganan ma za a iya mata tawili wai ku ne ba ku fahimta ba to wannan ko Allah kiyaye mutum ya fahimci wannan abu Allah tsare to shi ne malami yake cewa masu waɗannan hanyoyi na turuq sufiya bi ammatin ta'allaqat bil quburi wa ta'allaqa ashabuha wa ta'allaqa al muridun su masu ita masu kabarin an makalkale da su hakanan kuma su muridai sun makalkale wa almashahid hadhihi waɗannan wuraren bauta ɗin ko ƙabruka ɗin ya ce in ma ƙuburu mani taba'uhum min ashabil ma'arifa ko dai ƙabarin waɗanda suke bi daga cikin masu ma'arifa ma'ana masu ilimi mithlu ma yuf'alu inda qabri abdul qadir jilani yace misalin irin abin da suke yi a ƙabarin shehu abdul qadir jilani wannan yana nan abubuwa da yawa da ake yi a iraki a ƙabarinsa a zo a ta roƙonsa ana bauta masa ana kaza ana irin waɗannan abubuwa wanda duka shirka ne Allah santa Allah ya tsare mu shine aka samu wasu lokacin da ake yaƙe-yaƙen nan na shekarun baya wasu suka je da niyyar sawa wurin ma bom yan shi'a ne saboda duk da su Abu Hanifa su Sheikh Abdul Qadir Jilani da yake akwai kaburukan su da ake cewa nan ne kaburukan su wasu suka je za su lalata wurin Allah kyauta ka samu kuma wasu masu da'awar san shehu abdulkadir jilani yanzu suna taimakawa harka shi a bayan masu shi'an su suka je suna kokarin su sa bom ma a kabarinsa a iraki to wa mithlu ma yuf'alu inda qabrin ru'asa'i yace haka nan irin abinda ake aikatawa a kabarin wasu shugabanni minhum daga cikin su masu bin wannan tsariƙun sufaye fi dimashqa a damascus wato damashka dai da muka sani wa fi misr haka nan a misra ila akhirih kai har zuwa ƙarshen dai wannan magana maganganu suna nan da yawa yace haula'i sifatuhum waɗannan mutane siffarsu annahum yata'allaquna bil mauta kullun zancen su shine su makalkalewa harkar mamata mutanen da suka mutu wattakhadhul qubura masajida suka riki kaburuka a matsayin wuraren bauta wuraren a zo a yi sallah a gurin ko a gina masallaci a kan kabarin wani mutumi saboda girmansa wani ma ba ma waliyin ba ne ba shi da alaka da girma ta bangaren ibada saboda girmansa misali ko a siyasa ko wani abu sai a zo a gina masallaci a kan kabarinsa ana bautar allah a kan kabarin wannan abun duka yana cikin abubuwan da bidiyoyi suka zo mutane da shi wanda ba daidai ba ne sai ce wa takhadhul qubura masajida wa azzamu tilka masajida suka kuma rika girmama waɗannan masallatai wali hada dakara laka shi yasa ibnu timiya ya ambata maka anna haula alladhina tahsulu lahum khawariqu cewa waɗannan da ake ganin wani abun mamaki a wurin su ya auku hum min ahlil bid'i su suna cikin yan bid'a wa shirkiyati da kuma masu yin shirkoki daban-daban yace ma'lumun annal karamata sanannan abu ne cewa ita karama fa li a- li abdihi ga bawansa ma'ana karamar da Allah zai wa bawansa inna ma hiya lil mu'mini taqiyyi ane wa mu'mini ne taqiyyi mai tsoron Allah wa amma ahlul bid'i amma masu bid'a wa shirki da shirka fahum to su in waqa'at lahum khawariqu in wani abun mamaki ma kaga ya auku a hannunsu fahiya min ash-shayatin to daga aljanu ne daga shaytan ne iblis ba daga Allah dan ya karrama waɗannan mutane ba kun gane wannan zancen wannan ba abin da zai maka amfani shine wani zai ce ah to ai mu mun ga an yi a idan mu an je kabarin shehuwa ne an ga haske an ga wani ma hayya an je magunsa an roƙe shi ma har ya fito yayin magana kuma yace a je gida a ga kaza kuma aka je aka ganshi ana samu wannan ko ba a samu to abinda ibnu taymiya yake so ka gane shine kada ka rudu da wannan ko ka gani da idan ka an yi to shedan ne ya zo yi wannan abin ba mala'ika bane Allah ya aiko shi dan yi wannan abin dan girmama wannan mutumi ai kun gane nan can in kaga an girmama wani to ma'abucin tsoron Allah ne da takawa da imani to sai Allah madaukaki ya karrama shi ba kuma shi zai zabi ya abun ba a'a Allah ne zai karrama shi a ga wani abu ya uku ba shi zai zo na alfahari ai mu dama in muka ce kaza sai ya faru waliyin Allah bayan irin wannan nan can mun fahimci abin to shine abin da yake faɗa cewa an kaga ya faru to shedanu ne sai ki cewa li annahum yudillunahum bighairi ilmi domin ko su shaidanin suna batar da waɗannan mutanen ba tare da ilimi ba domin jahilcinsu ne yasa ake rudarsu har a kai su zuwa ga wannan abin su yadda shaidan ne yake batar da su wa hadhihi suru thalafu wannan surori guda uku allati zakara wadda ibnu timiya ya ambata an yudu almayyit bi anwa'id du'a'i wadda ake kiran mutum da nau'o'i na addu'a shine sai imma bi istighathatin bihi ko dai a nemi agajinsa ya ƙulu ya ce ya waliyullahi ya waliyullahi misali ya kabarin wani ya ce ya waliyullahi ya waliyin Allah a ni ka agaje ni an jidini taimaka mini an najda shi ne agaji taimako ana fi kifayatika ni ka ishe ni ina cikin wadatuwarka kai ne ka wadatar da ni ma'ana in na same ka shi kenan la ilaha illallah kun ga wannan menene ba sakin Allah bane mutum yayi watsi da haƙƙin Allah ya koma haƙƙin ya koma wani wanda ba haƙƙinsa bane ko yace ana fi kana fi kani ina karkashin kulawarka ani ala hadha al-amri akan wannan yace yana nufin akan wannan lamari ma'ana lamarin da zai ambata yace abu kaza din nan to ni fa in ba kai ba ba me mun na zo wurinka ka cece ni kai ne mai kaza kai ne mai kaza ya shehuwa ne ya kaza ya kaza ya kaza ko ya ce ana fi riyasika ni ina cikin a neman agajinka ya riyasul mustaghithin ya agajin mai neman agaji kai ne agajin mai neman agaji ba daga suka samu sunan gaufi ba cewa ne gaufi ne ana zuwa kenan ana neman agajinsa a ni sai ce ka agaje ni ka agaje ni ka agaje ni gafa Allah Allah da ya sama da ya ƙasa Allah mai baka abinci Allah da ya baka lafiyar ma da ka tako ka zo kabarin inda safa ka je bayan ka karya da abincin wa ka karya abincin Allah Allah ne ya baka wannan abincin ka ci kaga ba wannan mutumin ne kawo ma abinci kai koshi jikin ka ya ginu ka samu karfin da ka taka ka je kabarin sa ba wato bata basira fa idan ya samu mutum kai ba za ka gane wato ba za ka ji abin ba sai wanda ya taba yi da ya san wannan abun sannan ya daina ka tambaye shi ka ji me yake ji a zuciyarsa wallahi in mutum ya bar wannan harkar wani daɗi da inshirahi sadri da buɗewar zuciya da ni'ima da tauhidi da zai samu a zuciyarsa amma kai da baka taɓa yi ba alhamdulillah sai kaga ba za ka fahimto abin da zai fahimta ba Allah kyauta to shine sai ke cewa mimma huwa wa nahu zalika da makamancin wannan mimma huwa da'watu li ghairillah na daga abin da yake roƙon wani Allah ne jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala roƙon waninsa ne wannan fi ma huwa min sifatin rabbi jalla, jalla jalalu na daga abin da siffofin ubangiji ne Allah subhanahu wa ta'ala au an yud'a bil mayyiti to wannan ya faɗi ɗaya ɗayan shine me an yud'a al mayyit a roƙi shi mamacin shi kansa a kira shi gauzi waye waye waye duk a roƙe shi wani abu na ɗaya kenan na biyu an yud'a bil mayyiti ko ayi addu'a da falalar shi mamacin ko da zatinsa ko da albarkarsa shine waddu'a bil mayyiti lahu suwaru to sai sai shi wannan abin da ake ce ma addu'a bil mayyiti kamar ka kira shi tawassuli da da mamaci wannan shine abin da ake ce ma tawassuli wanda su kuma in aka yi musu magana akan wancan na farko sai su ce ai wancan din shine tawassuli ban sani ko kun taba jin masu daga cikin su suna irin wannan magana idan suka je kabari za su roƙo ce ya wane ya wane ya shehu wane kai mana kai mana kaza sai a ce musu wannan fa haƙin Allah ne yin wannan shirka ce shirka ce babba da za ta fidda mutum daga addinin musulunci sai su ce ai wannan ba shirka ba ce su tawassuli suke yi to me ma'anar tawassuli tawassuli shine fa ka roƙi Allah ka ce ina roƙonka ya Allah dan kaza wannan shi ake ce ma tawassuli kun ga roƙonka wani ba Allah ba direct ba ka kawo Allah ba kwata-kwata ka kawo wancan din ne kace ya wane min kaza wannan shirka ce sirfan ba ta da sirki madararta Allah tsare mu amma mutum ya roki Allah ce ya Allah dan wane to wannan ne bid'a shi ake ce mata wasuli shi ba shirka bane amma bid'a ne kun fahimci wannan nan can insha Allah to gashi nan dai kawo mana sai ce to wannan abin da ake ce ma addu'a bil mayyiti yana da surori daban-daban ma'ana ba kala ɗaya ba ne lahusuwarun minha daga cikin surorinsa an yus'ala bihi fi zatihi shine a roƙi mutumin ai a roƙe shi fi zatihi fi zatihi ma'ana a roƙi Allah a ce dan wane dan zatin wane ya ƙulu ga misali ya kawo mana kamar ce as'aluka rabbi ya ubangiji na ina roƙonka bi fulan dan wane ya Allah dan wane kai mun kaza shine bil mayyit sai faɗi sunan mamacin haka ne ko ko bi abdul qadiri ko dan abdul qadiri misali mutum ya doga ya daga hannunsa sama ya ce ya Allah dan abdul qadiri kai mun kaza dan abdul qadiri nan ba mu zo kan maganar albarka ba tana nan ya kawo wani misalin ne shi ma da daban sai ya Allah dan wane kai mun kaza dan shehu abdul qadir kai mun kaza mun san shehu abdul qadir ko ba sai an magana akan sa ba bil badawi ko da al badawi wa bil aidarus da kuma al aidarus wani ne al badawi ahmad sidi al badawi ɗaya daga cikin shehunan dariƙun sufaye ne Ahmad ibn Ali al-Husaini sunansa shi ma a garin Faz aka haife shi Faz din da aka haife Shehu Tijjani a ciki wannan garin da ake cewa Faz ko da shine ina sa ainu madu ne to amma anan dai a Faz din Faz din yanzu a cikin Algeria take ba Morocco ba a Algeria take yanzu to shi ma wannan Ahmad al-Badawi anan aka haife shi amma lamarin sa ya girmama a kasar Misra ya rasu a shekara ta 675 ahmadu al-badawi za ku ji ana shehu al-badawi yana da kabari a misira kuma ana abubuwa na kwamacala abin ta kai ce a cikinsu har zuwa yau dinnan in ka je kaga abin da ake a kabarin badawi sai kai mamaki in maulidinsa ya zagayo wanda suka rubutu akan lamarinsa suna ambatawa kun san dama yanzu kowanne shi ne masa maulidi bayan mutu a ce to maulidinsa ya zagayo har kwana uku ake warewa mata da maza duk abin da suka yi ba komai wai za a rubuta a cikin takardunsa shi saboda shi ya bauta wa Allah ya yi ibada da yawa bai yi zunubi ba an ɗauke musu su duk abin da suka yi a wannan kwana uku na maulidinsa to a nasa takardun za a rubuta ba a nasu ba a misira har zuwa yanzu ana wannan abu sai a je a ta yi a bar mata su yi ta zina duka fa a ce duka wannan za a rubuta fi haifihi wai a cikin takardunsa za a rubuta ba a nasu ba wannan abun fa wai a al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake waɗannan akwai Yusufun Nabahani kuna jin sunansa ko wanda daga cikin malaman sufa yana cikin a zamanin yanzu waɗanda suka kawata wa mutane waɗannan abubuwan na girmama kaburka da bidiyo'i da shirkoki ya rubuta littafai na mai da martani da raddi ga littafan tauhidi na malamai masu da'awa musamman da'awar malam Muhammad bin Abdul Wahhab daga cikin mutanen da suka yi rubuce-rubucen kyamatar da wannan da'awar a gun mutane akwai Yusuf bin Nabahani yana cikin mutumin Palestine ne ga wani littafi nasa shi ya rubuta shi sunansa Jami'u Karamatil Awliya'i wannan littafi ne na bayanin karamomin waliyai yaro ya hada da waliyan gaske da waliyan shedan duk ya hada su a ciki ya fafado tunda dama na shedan din ai ba za su karba gun mutane ba sai an hada da na gasken ko zaka ji an kawo karamomin sayyidina abubakar karamomin umar karamomin da ya gama sahabbai kuma ya shigo tabi'ai ya shigo malamai na kirki su shafi'i to da ya gama nan kuma shikenan sai aka bude eh aka yi ta kawo kowa da kowa yanzu bari ku ji wani abu daga cikin abin da ya ambata a wannan juzi'i biyu ne wannan littafin juzi'i na ɗaya ne a hannuna jami'u karamatul auliya ina yusufun na bahani a shafi na ɗari biyar da goma sha biyu dama sai kawo sunan waliyin sai kuma ya kawo abin da ya shafe shi gashi nan ya yi magana akan sidi ahmad al-badawi mun gani? manan la'allar ɗauki da kamararka ga sidi ahmadu badawi na muna da lokaci saura kaɗan ko kun ji abin da ya faɗa a kansa ishe shi ne algautul kabir wal kutubu shahir ahadu arkanil wilayati alladhina istama'at al ummatu ala i'tiqadihim wa mahabbatihim wannan dai abin da ya faɗa a kansa kenan ma'ana gauthi babban gauthi kutubi mashhuri sananne kuma shine ɗaya daga cikin rukunan walittaka ma gaba ɗaya in aka zancen walittaka to ɗaya daga cikin rukunanta ne kuma al'umma gaba ɗayanta wai ta haɗu an yi ijima'i akan yadda da shi da imani da abubuwansa shi ne al'itikad na yana fin a itikadu fihi wa mahabbatihim da kuma wato sansu ma'ana waɗanda ake sansu um, to shi ne wai sai kawo ta ƙissa wa ƙabinul labban fi haƙihi wai wani malami ana ce masa ibnul labban ya fada cikin haƙƙin wannan sidi albadawi ma'ana ya taɓa shi kamar ya ci mutuncinsa to me ya faru fasulibal ƙur'anu sai aka kwace masa hadda ƙur'aninsa wal ilmu da iliminsa gaba ɗaya sai manta komai da ya sani wal imanu da imani duka ma'ana kenan ya koma wani abu daban falam yazal to bari ku ji shi wancan mutumin ibnu labban din wai falam yazal yastaghithu bil awliya'i bai gushe ba yana neman agajin waliyai falam yaqdir ahadun an yadkhula fi amrihi duk waliyan suka tsorata ba wanda zai iya shiga tsakanin su da badawi tunda ya saba masa fadallahu fadallahu ala sidi yaqut al yaqut al arshi sai aka ce kaga ba mai maka wannan aikin sai je ka je gurin sidi yaqutul yaqutul yaqutul arshi shi sunansa kenan sidi yaqutul arshi fama da ila sidi ahmad sai shi sidi yaqutul arshin ya tafi wurin sidi ahmad ya je wurin sidi ahmad al-badawi radiyallahu anhuma wa kallamahu min al-qabr yayi masa magana yana cikin kabarin sa shi wa sidi yaqutul arshi ya je kabarin sidi al-badawi yayi masa magana wa ajabahu kuma shi ya amsa masa daga kabarin wa ƙala lahu ya ce da shi an ta abul fitiyan kai ne fa abul fitiyan rudda ala hadal miskin rasmalahu kamar wannan bawan Allah imanin sama da komai nasa da aka karbe an karba qur'ani an karba karatu an karba ilimi duka gaba daya da kuma imani da Allah a mayar masa mana to shine ina ne faqala wai sai shi sidi albadawi din sai ya ce a mace fa faƙala sai ya ce bi sharɗin taubati to da sharaɗin ya tuba in sharaɗin shi ne tuba fata ba sai ya tuba warar da alayyar asmanu sai aka mayar masa abubuwansa ya ce wa haza kana sababa itikadi bin labban fi sidi ya ƙotul arshi wannan shi ne sababin da ya sa shi ibn labban da aka yi wannan da wannan jarabawa ta auka a kansa da aka kwace masa ƙur'aninsa da iliminsa da imani sai tun daga ranar ya ɗauki kuma girman wannan sidi ya ƙutul arshi ya zama babban mutum a gunsa don shi kaɗai ya iya cetonsa a hannun sidi albadawi ina ne sai ke cewa yawa yana cewa menene radiyallahu anhu wa qad zawwajahu sidi yaqut ibnatahu har sidi yaqutin ya aura masa shi ya aura ibn labban din yarsa wa dufina tahta rijlaiha da ya mutu shi ma aka zo aka binne shi karkashin kafarta bil qarafati rahimahallahu rahimahumallahu to wannan irin abinin tatsuniyoyin su fa zaka ji yanzu dai kun ga maganar ashe da gaske suna itikadin ana magana da mutum a kabarinsa kuma ya bada amsa ko ba haka bane haka su ba da ƙarya suke faɗi ba cewa suke ku ne ba kwa ji ku ne ba kwa ganewa amma su suna yi to abin da ibn taymiya yake gaya maka anan shine waɗannan abubuwa da kake ji shedanu ne suke yi aljanu ne suke hulɗa da su sai sai koda kaga abin ya faru da yawa ƙarya ma ake ba ai ba to amma wanda ka gani ya faru to aljanu ne suke yi yi ba su ba har sun kawo wata kissa na ibnu da kiklid shi ma wai yana yana cewa wannan mutumin me yasa kuka bari ya jarrabu mutane ne wai sidi albadawi ya damu mutane ya zama bala'i ga mutane shine ya je wurin wani yana ya je wurin sa kai yana cewa innaka la tusalli wa ma hadha min sunani salihin baka sallah wannan ku ba cikin sunnonin salihin fa qala uskut yace kai kai mana shuru wa illa ughabbiru daqiqaka zan mai da wannan abin din naka kura daqiqin naka ma'ana garin naka zai koma kura to da ma gari ne ai duk da ya faɗi waɗannan waɗannan maganganu duk inda aka ce za a yi musu magana akan abi shari'a shari'ar Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ta cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi za su ce ba ruwan ku ba ruwan ku da mu ku kyale mu harkar mu daban harkar ku daban to wannan abin ya shafi Ahmadul Badawi kenan wancan aidarus shi ma na kawo ne don ya faɗi sunansa wane ne aidarus shi kuma na gaba ɗaya ai biyu to eh aje dai biyu ba mu biyu ya isa biyu to ba sai ka nuna mana ba wannan shi wannan aidarus sunansa abubakar abdullah al-aidarus shi kuma shekara ta 914 ya rasu 914 shine alwaliyul kabiru in ji fana bahani wai aliyul kabiru alwaliyul kabiru adimul mathili wan nadhir ahadu a'immatul ulama was sufiyatul mujma' ala jalalatihim akhadha at-tasawuf wal ilma an abihi wa ghayrihi min kibar al-mashayikh al-arifin وحج سنة ثمانين سنة ثمانين وثمانمائة وأخذ الحديث عن الحافظ السخاوي يكاودي wai min karamati yana daga cikin karamominsa annahu marra bi auladi al-faqih al-alim Muhammad bin Abi Bakr ibn Sa'id wa hum wuqufun ala bi'rin yuriduna yasquna ghanaman lahum wai wata rana ya zo wucewa sai ga ƴaƴan wani malami Muhammad bin Abi Bakr sunansa ibn Sa'id sun tsaya a bakin wata rijiya suna son su ɗebo ruwa za su baiwa dabbobin su fa wajada al-bi'ra qad nazafat nasu sai ga rijiyar mutane sun kafar da ruwan an kwashe ruwan babu sai an yi yasa ke ne bulbulo faƙala sahibu tarjama sai shi wannan mutumin ma'ana aidarus din sai ya ce wa gulamihi wa yaransa khudh dalwa wasqil ganam karbi gugar ka shayar da dabbobin fama zalal gulamu yasqi sai karbi gugar ana ta shayar da dabbobin nan ana ta shayar da dabbobin nan har sai da suka koshi suka kuma cika duk abin da suka zo gashi fa ba ruwan arijiyar shi aidarus shine musu waɗannan abubuwa din waɗannan dai ka ce ma da sauƙi in ka haɗa shi da wancan ko na magana a kabari lokacin ba zai ishe mu ba suna da yawa tarkacen abubuwan da ya kawo waɗanda muna kawo nan ne don ku ji ba ƙarya ake musu ba su suka rubuta abinsu da kansu kar wani ya zo ya ce a kuna faɗan abin da ba haka yake ba gashi littafin su ne musamman yusuf bin bahani dai in ka je ka ji maganganun malamai na sufaye a kansa yanzu ba abin ba suna yana cikin mutanen da suke yabo sosai dai akan abubuwansu kuma suna damuwa da abin da ya rubuta tun da lokaci ya kure mana dole mu tsaya nan wani lokacin ibn jami'a ya sake faɗin wani abu ma iya sake dawowa kila mu ɗauko mai amfani da shi mu ji daga abin da suke ambatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu shiriya ya tabbatar da mu akan shiriya shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shiriya da take hasken alqur'ani da hasken hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma ya bace ya karkace daga wannan shirya muna roƙon Allah madaukaki ya shiryar da shi Allah ya dawo da shi kan turba madaidaiciya kan hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya karawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja Allah kuma ya karbi salihan bayi ya gafarta musu waɗanda mu kuma Allah samu cikin salihan bayi Allah madauki kuma ya kara nuna mana hanyar Allah subhanahu ta'ala da haƙƙin Allah Allah haƙƙinsa ya fi kowa girma Allah ba mu damar mu tsaye da haƙƙin Allah sama da haƙƙin kowa Allah subhanahu ta'ala kuma ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa Allah tsare mu daga fitintunu da suke tashi Allah ya tsare dukkan musulmi a ko ina yake Allah tsare mana addinin mu Allah tsare mana iyalan mu Allah tsare mana kasuwancin mu Allah tsare mana garuruwan mu baki da duk wata fitina Allah kade ta Allah mai da ita kan masu ita wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik